أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دبير كوتن سفر hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha uku ko ko sha hudu ne sha uku ga watan goma ko miladiya dubu biyu da ashirin daidai wato Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa wannan shine darasi na goma sha biyu ko a cikin wannan risala Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana muwafaqa risalan shine alwasiyatu shar'iyya kamar yadda aka faɗi wato littazawuj wal istidadi li yawmil mi'ad shine abinda muke karantawa iya fahimtar muna dai magana kan yadda mutum ake wasiya shakhsiya yadda mutum ya kamata ya sanar ko ya jawo hankalin iyalansa ko kuma waɗanda suke makusanta nashi lokacin da zai mutu to yanzu abinda nake so in tambaye mu yanzu kuna ganin yanzu a lokacin da mutum zai mutu ne tun daga farkon littafin nan har zuwa nan da zai gaya wa mutane kafin ya mutu wannan ya nuna karantar da su ake yi kafin lokacin ban sani ba ko an gana wannan ce son ce domin dai wannan yanzu yau kwana nawa kenan darasi na sha biyu kenan muke yi yanzu ka dauka ko da awa ɗaya dai muke yi kullum inda yanzu sati sati ne yanzu da sati sha biyu ba kenan to a wannan ne duk a ranar da mutum zai mutu zai tsaya duk ya gaya ma iyalinsa waɗannan maganganun da muke karantawa wannan ya nuna koyo nema ake yi ɗabi'a a hali wasu abubuwan idan ana raye da kai kana aikata su to in ma ka zo magana kan sai dai iyalan su rika girgiza kai a matsayin ka taba gaya masu ai sun gani dama sun san ka da ma haka dama sun san ma ba za ka so haka ba sun san ba za ka yadda da haka ba ku duba nan fa aka samu dattijo wanda muna girmama shi mun so a ce jana'izarsa ta kasance a nan garin ne saboda da sai an sha mamakin mutanen da za su yi jana'izar nan amma mala aka zo bayan ya cika aka matsa aka ce dole sai an maida shi zariya aka ce ai ya ce ba sai an maida shi zariya ba aka ce to ai yan uwan shi suka ce sam suka murkushe 'ya'yan ma 'ya'yan akwai wanda wasu koyi ba haka ba ma ba yadda za su kada wannan ya zama dalilin faɗa tsakanin iyali dole aka haƙura aka ɗauka aka tafi da shi aka ce ai shi ma ya ce ba sai an yi haka ba to amma sai aka ce to ai da wane ya rasu ba ya kai ba tare da shi aka kai shi zariyan ba da wane ya rasu ba tare da shi aka kai shi ba saboda haka shi ma aka kai shi da an gane ya daina zuwa na wasu ma tun kafin lokacin ma ya ce shi ya ma daina zuwa ku daina ɗaukan mutane sai kun kai su can kuma ni ma na bari ba ni ƙara zuwa kaga wata kila da abin ya karfafa duk da wani ya tsaya akan wani ra'ayi bambare shi akai ba karamin abu bane amma in ba sanin ka akai da abu ba a ce sai bayan ka mutu sannan a ce kada yi ma to babu abun nan ko jiya bayan mun tashi karatu wani sai da ya kira ni muna waya da shi yace kai karatun nan yace yanzu suka dawo daga kai wani makabarta amma da aka je sai aka ce yayi wasiya sai shi yace to ina littafin wasiyar naka aka ce a da baki yayi shi amma wasiyar da yayi kada a rufe shi a makabartar unguwa kaza a kawo shi makabartar unguwa kaza aka ce to ai ba wasiyan babu kuma mu je kawai mu rufe shi dan kuma ma bayan haka nan suka ce to ai ita ma makabartar da yace a kawo shi ta unguwar sarki ce karfe shida yanzu sun rufe ba sa an sako a wurin saboda haka dole sai dai a hakura wasiyan nan ana ganin ta kamar maganan wasa wallahi alazim kaga ranan da ka mutu ran nan ne zaka ga inda zaka dawo ka ga rikicin da za a yi bayan ka mutu in ba wannan wasiyan da sai ka ban mace me yasa baka yi ta ba gara ka faɗi komi ka rubuta idan aka baka ce na littafin wasiyarka ko ma menene na cewa an kai ka makawarta kaza a lokacin duk da kana da zabi ka ce a kai ka kusa da in kana tunanin akwai mutanen kirki shi an ce ya ce a kai shi ko kusa da mahaifinsa ne ko kusa da mahaifiyarsa na manta mahaifi ne mahaifiyarsa ko to kai ma ka samu kai hakan nan din amma babban wasiya yau shine kai bayani domin shi wanda ya magana yace shi babban abin da ya so da a ce akwai a wasiyan tunda dan kasuwa ne a ce yayi wasiyan menene nashi menene na mutane akan shi ba shine babban wasiya ba ka biya ma bashi dan ka ci kai ka makabarta ko ta madina aka kai ka in dai akwai bashi akan ka to wallahi akwai matsala akwai matsala sai dai Allah ya ma afuwa in ya ga dama ya biya ma amma dai akwai matsala tunda wancan da aka yi masalla ba a Madina bane wanda annabi ya yi masalla saboda ana bin shi bashi ba a Madina bane sannan da wani ya tsaya ya ce ya tsaya masa akan bashin kuma duk da haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da safe ne fa aka aka jana'iza da yamma ya ce maganan bashin nan an biya ya ce ba a biya ba ya rasulullah ai yau ne annabi ya sunkuyar da kai yayi shiru sallallahu alaihi wasallam washe gari da safi annabi ya kara cewa ya maganan bashin nan an biya ya ce an biya ya rasulullah ya ce to yanzu ne fata shi ta sanyi da ana rudandama shi da saboda bashin nan to auna a madina ne wancan so da in za ka yi wasiya babban wasiyar da za ka yi kai kan ma ka damu da maganan naka ko baka samu damar rubuta naka ba rubuta na mutanen da ke kanka a warware naka in sun ga dama sun kawo ko biha in ba su ga dama ba suka kawo shikenan ba kun ba a yi ma azaba da kayan ka yi na wanda ake bin kan nan shine babban matsala kuma ya zama baka rubuta so ba a san su ba kuma ni babban abin ka gani yanzu da in ci bashin naira ɗari gara in ci na dubu ɗari ba ku san dalili ba na saboda na dubu ɗari da wuya in manta shi ma mai shi zai zo in ya kalli dubu ɗarin shi zai iya zuwa ya ce ina bin shi dubu ɗari in ba nan amma mai dubu mai naira ɗari ya zo bayan ka mutu ya ce yana bin ka naira ɗari abu ne mai wahala sai zan lokaci sai ka je kai sayayya za ka yi sayayya kaza kaza zan saya naira ɗari za ka sai wane naira ɗari kamar za ka sai tonton ko za ka sai wannan rock ko wani abu ka ba su dubu ɗaya ce ba canji amma je ka ka kawo ka ce ƙara ni ku riƙe tawon na ansa da in je in kawo in ka tafi baka dawo ba ya bi ka gida ya ce yana bin ka naira ɗari kuma ya batta wani ma in ba ya saba da kai ba yana ganin ka ya ma san ka mutu balle ma har ya je ya ce ya yafe ma naira ɗari kuma kai ka je ka rubuta naira ɗari a cikin littafin wasiyarka ku gane maganar nan bisaraha kai kuma ba naira ɗarin za ka rena ba wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam a hudu babban kwana fa cewa ya in ka san akwai hakkin mutum a kanka ko asuwaki ne ka je ka maida masa ko ka nemi ya yafe ma asuwaki ya kai naira ɗari sai dai na irin na isu arak ne amma dai wancan asuwakin da da ake abin nan bai kai naira ɗari ba to an ce ma ko asuwaki ko fensil ne yanzu ko ka nemi ka maida masa ko ka nemi ya yafe ma to an san shi amma in dubu ɗari ne fa sai ya zo ni ma cikin na cikin masu bashi ina bin shi dubu ɗari wataƙila ma in yana jin nauyi sai ya ce na yafe dubu ashirin a ban saba'in ko ya yafe rabi a bashi rabi kaga dai ya zo amma mai naira ɗari ya zo ya ce yana bin ka naira ɗari ya yafe ɗarin ko ko a bashi hamsin kuma zai san ka mutu in ma sayayya ce da ma kana yin da aka saba da kai ne wataƙila ka gani zai iya zuwa ya lissafi ya cika mutum tunda ya saba yana ganin ka ya saba yana ganin ka wataƙila ya dade bai ganka ba ka shi ko ya fasa ya saba ganin wani yakan zo nan ya sayayya ce a ya mutu inna lillahi ai ko ina bin shi naira ɗari amma na yafe masa to saboda haka mu daina wasa da waɗannan abubuwan ba wasa ba ne mai hankali shine wanda zai damu da irin waɗannan abubuwan dan kada wata rana su zama ma mutum alaka kai alakara wallahi alazim kaga mutum in aka riga aka je lahira mutum ya gane yana da wani hakki a wurin wani komai kankanta sa to neman fa yanda za a iya samu abin da zai kara mai maki yake dan haka maganan ko ya yafe ko ya bari bata mata so ba neman ka yake ma ya gani ko akwai wata alaka duk wanda kai alaka da shi in abu yayi tsanani so ake in kace sa ake gudun juna ai saboda duk wanda kai alaka da shi in kuka hadu akwai yiwuwan yana bin ka bashin wani abu ya ansa ko na mutuncin sa shi ya kuma tsanani ko kuma na na wani abu da shi da kansa sana kada mu wasa da irin wannan abu mu rika rena su muna ganin ba komai bane nan da nan ka ci bashi kuma wata kila abun bai zama maka dole ba ya ce bai da bashi bai da canji kai ma baka da shi ba sai ka bar shi ba abun sai to shikenan bari kawai ba komai na saya daga baya in ba abin da ya zama dole ba to da haka wannan shi ne lidhalika ilamu jami'an saboda haka ku sani ya jama'a gaba ɗaya bin nasaihin nafisa da nasihohi fa da ake mana masu tsada ana mana nasihohi manya manya mu lura da su allati ja'a fi kitabi rabbikum wadanda suka zo a cikin littafin ubangijin ku wa fi sunnati nabiyikum alaihi salatu wassalam da wadanda suka zo a cikin sunnan manzon ku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walima ruwiya an abi huraira da kuma abin da aka ruwaito daga abu huraira radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna maganan cewa kada mutum ya dauki kanshi wani abu ba ko ya rika rena wasu ko ya dauka shi samun duniya shine babban abu ku duba wancan baitin da muka karanta jiya yace walastu ala ara sa'adata jama'a malin walakin at-taqiyya huwa as-sa'idu wa taqwa Allah khairu az-zadi dhukran wa inda Allah lil atqa mazidu وإدراك الذي يأتي قريب ولكن الذي يمضي يمضي بعيد saboda haka wannan shine ake ƙara tsora bayani akan wannan sannan aka yi maganan cewa dukan ku mutane daidai ne dukan ku mu daidai kuke kaman yanda ku abun nan din hakoran matsefi suke daidai asalin kaso matsefi asalin sa in ba lalacewa ya ba hakoran nan daidai suke to haka kuke kuma ana bambanta ne bi taqwa wajen maganan abu kuma in an tara a nan duniya idan aka tafi shi kenan dukiya dai nan za a batta mata ko abokan aure nan za a basu haka nan ƴaƴa ma nan za a basu saboda haka mutum zai koma ne kawai daga shi sai abin da ya aikata to don haka me zai sa mutum ya girman kai ko ya rika nuna takama akan waɗanda yake ganin ya dara saboda haka ku sani قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله ياتي لا تحاسدوا kada ku yi hasada kada ku rika yi juna hasada wannan ko tun daga ma nan farko ma mu mun faɗi in dai maganar hasada ce yau a ce a cire ta a cikin abu ne mai kama da wahala hasada hasada bi dalilin wa bi ghairi dalilin babu wani abun nan hasada ita ce babban ciwo sosai dai dama ciwo ne wanda aka ce yana daga cikin ciyon da annaba suka fafata har suka kare ba su dauki ciyon nan daga doron kasa ba yana nan ana fama da shi hasada wannan mummunan ciwo ne wala tanajashu sannan kada wajen ciniki kuma ku rika yin ciniki na ru'i ku rudi mutane ku kore wannan yazo ya karya kayan mutum ko ya daga su ko ya abun nan ba dai kore da yadda an san shi a kasuwa wala tabaghadu kada ku rika kin juna haka nan ka rika jin haushin an uwanka musulmai wala tadabaru kada ku rika juya baya wajen kin taimakon yan uwanku yana neman taimakon ka ka juya baya ka ki wala ya bai ba'dukum ala bai ba'd kada sashen ku yayi ciniki akan cinikin sashi duk waɗannan in ka bi su ɗaya bayan ɗaya duk mun fadi akai tunda yanzu nan nan za a daga kaddara ana ciniki ana ciniki da kai ana yi da wani ana ciniki da kai yadda ka san ana bidin haka za a rika yi wanda ya bada kuɗi mai yawa duk a lokaci ɗaya an yi ciniki da mutane uku kuma musulmai ke yin wannan munafan ya kamata a ciniki in an fara da wannan sai an kai inda ya kasa saye yanzu ka fita kenan ya fita sannan ai wani kuma sai shi ma ya ci gaba da ciniki amma ana yi da wannan ana yi balle wannan masifar da waya yanzu yanzu nan za a daga waya ce muna da kaza na saidawa an taya ya ce an taya dubu kaza amma mai shi ya ce albarka kuma wani ma har da tayin ƙarya ba a tayin ba ma zai ƙara shi ya ce an taya kaza kai daga can za ka fara a ce maka an taya goma ne kai ka dawo biyar da ƙarya kuma wancan na taya wancan na taya wancan na taya wancan ya saya sha biyu wancan ya saya sha uku wanda a samu har wanda ya sai sha biyar kuma duk a lokaci da ake cinikin sannan kuma ta albarka abadan ba zai yi ba ka'idar cinikin an fara da ɗaya sai ɗaya ya gama ba a yi akan wannan na saye kuma wannan na cewa in ba zai saya ba ni na saya ashirin shi ya saya sha biyar kai kuma ka ce in ba zai saya ba ni na saya ashirin ka bar shi in ya kasa saye sai kai ka saya ko nawa kake so ka saya amma ku auna cinikin da ke faruwa yau ya kuka gani duk inda ka bi mu mu malam da gwalgwalo wa kunu ibadallahi ikhwanan ku kasance bayin Allah kuna ƴan uwan juna wannan yana ji a matsayin dan uwansa ne wannan yana ji kamar dan uwansa ne kamar yanda aka yi magana cewa tsakanin mumini da mumini kalbun yan kamar gini ne ya shuddu ba'dhum ba'dan sashi na karfafa sashi to haka muke almuslimu akul muslim shi musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu baya zalunta shi ya cuce shi baya cuta musulmi bai cutar dan uwan shi musulmi wala yakhzuluhu sannan baya taɓar da shi ya ƙi taimakonsa ga inda yake da buƙatar taimako ya ƙi wala ya haƙiruhu sannan baya wulakanta shi ya rena shi mai da shi kaman ba komai ba addaqawa ha huna tsoron Allah fa a zuciya yake annabi yana nuna zuciya yake yana cewa tsoron Allah fa a nan yake ba wai wajen aiki ba wa yashiru ila sadrihi salata marrat annabi yana nuna kirjinsa har sau uku yana cewa attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna kun ga yadda hadisin ya taho wasu sai su dauki iya nan wurin in suka yi abin da suka gana ma a ce musu kaza bai da kyau kaza bai da kyau kaza bai da kyau ku daina kaza kaga yadda kake sai ce ai duk wannan ba shi bane attaqwa ha huna tsoron Allah ne bayan aikin ka ya nuna kai mugu ne ai aikin ka ya nuna ba takawa a can zuciyar da ake maganan aikin na nunawa aiki laisal imanu bit tamanni wala bit tahalli imani ba gurin bane ba kwalliya bane walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal imani shine abin da ya tabbata a cikin zuciya sannan aikin mutum kuma ya gaskanta shi aiki na nuna akwai ko babu ina fata ya fito don haka da mutum tunanin abin nan ne ta an an magana ya ce abin nan ne mace ta kisa hijabi wani an mata magana ya ce to ai su masu hijabin ma in ka san irin abin da suke sai kai mamaki saboda haka ita ta sa gele ko ko ta fito ma haka nan gantar gantar kamar falwaya an mata magana ya ce to ai su masu hijabin ka san ai attaqwa hahuna annabi ma ta attaqwa tsoron Allah anan yake ba sa hijabin bane ba sa wane ne bane ƙarya ne kalimatu haqqin ne yuradu bihal batil ƙarya ne wannan magana ba haka bane akwai alama akwai abin nan din abin nan me yasa qur'ani yace ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna wannan shine karanci yanda za a gane su fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima qur'ani ya riga ya riga kowa sai haka ba wani magana mutum da zai ƙarya ƙarya kawai mutum yana so ya danna wata ƙarya shi sai magana har sallah ba mutum sai ya ki ya ce wa ai ba a sani ba ma ai duka ma abun lalube ne sai iya yiwa ma mutum ya ta sallah ya ta sallah kai kuma baka ta sallah ka je kuma ka riga shi shiga aljanna ta kuce ta gidan kuce aljanna ta ƙarya ai kowane abu akwai alaman shi akwai alama mutum yana son shi akwai alama mutum kuma bai yi da gaske ba ai aiki sau haka abun nan ne sau haka duk abun nan ne wala ya hafiruhu attaqwa ha wa yashiru ila sadrihi thalatha marrat bi hasan nan bayan haka ne yace bi hasabin ri'in min ash-sharri ya ishi kaiwa kololuwa ga mutum musulmi wajen sharri an ya hafiyar afa'ul muslima ya wulakanta dan uwan shi musulmi ya ya kai kololuwar sharri wurin mutum a ce yau kana musulmi kuma ka rena ko ka wulakanta dan uwanka musulmi kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu dukkan musulmi a wurin dan uwansa musulmi to da jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa haramun ne kada wannan ya taba ma wannan kada wannan ya taba ma wannan akhrajahu al-imam muslim rahimahullahu ta'ala yana nan cikin bulughul maramewa saboda haka kada mutum ya tunanin wannan gidan wani abu ne ad-dunya sa'a faj'alha ta'a wan nafsu tamma'a fa'alzimha al-qana'a saboda haka duniyan nan dan lokaci kaɗan ne saboda haka kada ka ɗauki wani abu a wannan gidan in dai dan wannan gidan ne duniya wata 'yar sa'a ce kawai lokaci guda ɗaya ne za a ma zo ka zo duniyan tun daga jariran takan mutum har tsufan shi har mutuwar shi a wurin Allah bai bai mutum bai kwana ɗaya ba saboda haka sa'a ce wani ɗan lokaci ne aka baka sannan faj'alha ta'a in kana so ka more mata wannan sa'an da aka baka mai da ta bauta Allah zaka yi a ciki wannan su tsamma'a rai mai kwaɗayi ce ita tana burin ta zama kaza fa alzim hal qana'a kan lazimtar da ita kawai wadatar zuci abinda ka samu ka gode ma Allah wa sara ila alkhair fi man yusari'u kai rige rige wajen alkhairi cikin wanda suke rige rige wa mal malu wal ahluna illa wada'u da dukiya da 'ya'ya ba komai bane face ajiya ce aka ba mutum wala budda yawman an turaddal wada'u babu makawa kuma wata rana za a ce a dawo da ajiyar nan da aka bayar saboda haka in an auna wanda ya auna duniyar nan a sa'a to zai tsaya ya mai da ita sa'a sannan wanda ya san rai rai baya ta da wadata za sai sa mata fana'a sannan ka tsaya ka kalli waɗanda ke rige-rige wajen aikin alkhairi kai ma ka bi su ku yi tare ku yi ta tsere wajen aikin alkhairi ya'ya wa mal malu wal ahluna ya'ya da dukiya ba komi bane illa wada'u ba sai ajiya ce aka ba mutum wala budda yawman an turadda al wada'u babu makawa kuma wata rana ajiyan nan za a ce a dawo mana da kayan kuma ko ana so ko ba a so lidhalika saboda haka ne fal muslimu aqul muslim musulmi dan uwan musulmi ne mahama kana bainahum ay min firaq at-taba min fawariq at-taba'i tabaqat wal manasib wal arzaqi duk yadda aka samu bambanci a tsakanin su fawariq na tabaqat na mataki matakala shekaru ko kaza wal manasib da matsayi a ce wannan shi shugaba kaza ne ko shugaba kaza ne wal arzaki da wajen arziki cewa wannan ya fi wannan jiya muka yi maganar nan cewa ka tara arzikinka gaba ɗaya ka gani wanda ya fi kowa kuɗi ya fi kowa kuɗi in aka zo abin da yake ci yake sha bai kai tan fasan na kuɗin nashi ba haka zai gama abin da in dai ci zai yi kawai ya ci wani ma yana da kuɗin yana da abin nan shine ma mafi karancin cin abinci da za a haɗa leburorin sun fi ta abinci in an zo ci shi ɗan kaɗan zai ɗiba a ce ka ci ma ya ce a ni ba na ta abinci da yawa ɗan kaɗan nike ci kuma ku wuni tare da shi kai yunwa ta dame kana so kara shi a ce ta abinci ce shi ba ba shi ne gaban shi ba ba so nawa kake ganin mutum ga makudan kuɗi amma yana ciyon yunwa bai samun lokaci bai da lokacin da zai ci abincin ma bai da kawai tunanin shi wata ran ma yana cin abincin zai tashi ya bashi kawai ya ci gaba wata waya an bugo mai wata waya mai daɗi ko mara daɗi sai ba abincin kawai ya ce tashi mu wuri kaza kawai da ruga da gudu to ya ga gani kaya kuma ya sa goma mana ko ya sa takalmi goma in ya sa takalmi goma ko ya sa kaya goma daga nan sai dai a amfani da kudin a lallaba a yi mai wayo a kai shi gidan mahaukata shi da amfanin kudin a lokacin ya an gane ya hukace don kuma daki ne ba an yi wani wai shi da ya dakuna da yawa aka ce to yake ya ce yawo yake yi ba sha azaba ba in ya kai yawo a dauke in ka kai karbe to yawo za ka rika yi ka raba ma dakunan kwana ko yaya in ka kwana a nan yau gobe ka kwana a can jibi ka kwana kai ta yawo gidan kana zuwa da kana kwana daki daki ko ko in kai baccin ne kai awa uku a nan za dauke ka kai can ka je can kai awa uku wata ran kasa za kai ko kana wannan yawon wata rana in ka kwanta wani dakin wallahi aka ce lokacin tafiyar ka can dakin yayi ce ba za riwa wani da ya gidan sama ba ya yi gidan sama mai kyau aka gyara a sama sosai sai ya dawo kasa kuma ya gyara shi ma da kyau ba bambanci da saman da kasa sai ka ce ah to me yasa ka gyara sama da kasa duka yace ba ku gane wani yace a kwana a tashi in ne tsawon rai wallahi ina kasan nan bacci zai kama ni kasa zuwa sama sai sai tsaya kasar nan yanzu dai da je sama amma wata ran saman nan sai ta yi min wuya ta kata zuwa sama kuma gidan hawa ɗaya ka kawo lifta ka za ne ka kawo ka san kana da kudin wata rana in Najeriya ne sai ka zo yi saki in dai lifta ce wannan elevator da zaka sa in dai nan ne wata rana sai ka ja sai ka rarraba ka ta zaman na babu babu ita kauna to kuma wa karshen ta dai wata rana fa yaya ra'ayi a fito da kai sai kenan mutum ya gida ya tsari ya abun nan dinsu ran da mutuwa ta zo mutum yana wanka a cikin jakuzi bai yi wurin da za a iya fitar da shi ba daga kwance sai dai inda zai iya shiga daga tsaye to wata rana daga kwance za a shigar da mutum to jakuzi ba ka shigo a ciki daga kwance to shi nan daga nan sai a nemi cikin fulawa a ce sai dai a daura zane cikin fulawoyi kai da ke wanka a jakuzi yau an koma amma wanka a fulawa to ba wurin wanka cikin gidan ba inda za a kwanta ba inda za a iya ma wanka a kwance a cikin ɗakin gidan duk an sa jakuzi ne ko ina ɗakin madam jakuzi ɗakin yara jakuzi ɗakin oga kwata-kwata jakuzi ya sa jakuzi ko ina kuma jakuzin nan da yake zuwa ciki ya tsari ya kashi tun da ya balaga da za a lissafa sadakar da ya yi saboda Allah ba su kai kuɗin jakuzin ba yau kuma ga sha mutu kuma ku auna ku gani ku auna wani fa yanzu nan in ka zo kana lissafi wallahi alazim wani hular da yake sawa da za a lissafa sadakar shi ba su kai kudin hular shi ba tun da naira ashirin ashirin ka sa hula ta dubu talatin misali to naira ashirin ashirin kafin su zama dubu talatin shekara na zai kuma sadakar nan fa sai in ta faɗo inda aka rutsa mutum ba yadda zai shi ma ya sa hannu cikin aljihu ya mulmuko a ce a girin ce kawai jefa cikin kwalin shi ma ya wuce ya yi sadaka hula balle waya yanzu nan yara 'yan mata fana zuwa kasuwa wata ta sai waya dubu ɗari bakwai ta je ta kwana biyu da ita ta dawo ko kwana mal haka ne mala baka ko wayar dubu ɗari bakwai za ta je ta saya ta kwana uku ko ta kwana hudu ko ta sati ɗaya sai a ce mata wata ta fito sai ta zo ta ta watsar da wannan a ƙasa ta ƙara cikawa ta sai wata kuma wadda ta ƙara wannan sai asara wajen dubu ɗari akan wannan ya wuce ma haka ko sai ma da haka to wani ƙara wanda suka sani su faɗi sai ma da haka kajin alaja wani to kaji ko to kaji wanda suka san abin kada wanda suka sani su faɗi dubu ɗari bakwai ko ba ta san ba a ba ta as balle kas as babu ina ta samu kuɗi dubu ɗari bakwai ta zo yanzu ta kai waya sati ɗaya ta dawo da ita kawai ta ce ta kai wata ta ce to wannan in ko nan a sayar in shi mai son yana so shi ma ya samu abin da ya ce kai zo ga wata gara basa in yana da kuɗi ya garaba su zo su haɗu shi da abokin shi nawa ne dai ba a rufe ba a kashe ta aka rufe ba nawa za a saida nawa kake gani ya kamata ya kawai ba ta dari hudu shikenan ta yadda a kira ta yin bai za a ba ce ana ta shan ya fa kan waye ki ta ce na ce ko nawa a sayar kuɗin banza ne kai ma ta a ciki babbar yarinya ko a nan ko a nan babba المسلم أخ سودك ومن كان له أي فالمسلم أخو المسلم مسلمي أي لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم مسلمي دمهم مسلمين لا يظلمه بذي ظالم شيشبا ولا يسلمه بذي ميكا تند ظالم شيشبا إذا كبيو مسلمي شيسا أكي شيوا idan larura ta kamar yanzu a biyo musulmi da gudu da makami ana so abin nan sai ya shige wani wuri ya boye a nan wurin bai halatta ka bayyana inda yake ba ka ce ai nan ya shige sai kawai aka ce kun ga wani ya biyo ta nan wurin ya ce ka wani mai kamar ya su ce kaza kaza su ce ka muna ganin bitan nan sai iya bitan ku binan su binan kawai shi ko ya binan walle ba ka zuwa kai gabo ne ka ce yanzu ko shi gitin in aka je aka taba shi har da kai ba a mika shi matakar za a zalunce shi ba a mika musulmi wajen inda za a zalunce to shi kuma in zai zaluncin hana shi ake in zai han in bai hano kuma baya yo zaluncin kuma kai kuma ka boye shi shi kuma laifi ne shi ma shi yayo zalunci ba ka boye shi ya guje ma waɗanda za su rama in ko shi za a zalunta ba ka miƙa shi kuma ya fito man kana fi hajati akhihi duk wanda ya kasance yana kaiwa ya komo wajen biyan bukatar dan uwansa wannan ya fi mutum ya ta sallama kana Allah fi hajatihi shi ma Allah zai kasance a cikin taki bukatar idan ka tsaya kana kaiwa kana komowa saboda bukatar dan uwanka musulmi ko yan uwanka musulmi saboda ka samu samu wani biyan bukata to kai ma Allah zai tsaya ma wajen taka biyan bukata wa man farraja an muslimin kurbatan wanda duk ya tunkuɗe ma wani musulmi wani bakin ciki farraja Allah anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyamah to dalilin wannan bakin cikin ba sai da yawa guda daya damuwa ce musulmi na cikin damuwa sai ko musulma sai ka tunkuɗe mata wannan damuwan kai mata maganin ta to kai ma Allah tabaraka wa ta'ala zai tunkuɗe ma wani bakin ciki daga cikin bakin cikin ranar tashin alkiyama kamar satara musliman wanda duk ya rufa ma wani musulmi asiri satarahu Allah yawmal qiyama shi ma Allah zai rufa masa asiri ranar tashin alkiyama to nan wurin ba wajen da mutum ya zalunci wai ka ce ka rufa masa asiri ba a'a abin da ake nufi inda ka ganshi yana taka haƙƙin Allah kamar ka ganshi a wani wuri yana shan giya ai haƙƙin Allah ne wannan to ba sai ka zo ka yaɗa ma mutane cewa wani ai da kuke ganin shi nan mugun fasiki ne saboda haka ga abun nan ne tunda ba tambayar ka akai ba amma da mu'amala za a yi da shi aka ce ana so za a bashi aure me ka sani game da shi to ka samu ka bari wannan ta danganta ga bukatar da ake ne abun nan ba kuma ba a zuwa ana son a yi mu'amala da shi ta kaza ana neman a san ya yake a wurin kai kuma ka faɗi duk abubuwan da ka sani game da shi har da wanda bai shafi wannan mu'amalar ba inda aka tambaye ka nan za ka faɗi in mu'amalar kuɗi za a yi da shi aka ce za a bashi bashi ka san bai biyan bashi ka ce bai biyan bashi amma bai zuwa sallar jam'i ba tambaye ka wannan ba ruwanka in kana so mai nasiha amma ba tambaye ka ko yana jam'i ko bai jam'i ba kawai kuɗi ne yanzu ka sani baya biyan bakin an baki rance to shi za ka faɗi tun da ma'amalar kuɗi za a da shi haka za ka ce ana so a tambaye ka game da wane yaya yake sai ka ce me kuke so ku yi tare da shi da kuke tambaya ta sai a faɗi ma mu'amalar da za a yi sai ka ce to baya da matsala a wannan bangaren iya sani na bai da matsala ne a wannan bangaren da kuka tambaya to kaza bai ce a ba shi kuka tambaye ba ina ruwanku da wannan wannan ba shi ba da shi za ku yi mu'amala da shi ne wannan eh haka ne amma kuma ba sai ka mai wazi ba amma in yanzu ana son ai hudda da shi ne sai ka faɗi ya wadda ake so ai hudda da shi sauran kuma kai ma mai wa'azi ne je kai mai wa'azi ya bai eh da bugana sosai abin ne wadda za a yi mu'amala da shi ka samu ka faɗi ka ce bai da kyau a nan wurin amma sauran wanda ba da su za a yi mu'amala ba ruwanka da su ko ka san su ba za ka faɗi ba dan ba su aka tambaye ka ba kai tun da ka sani yanzu daga nan je kai mai nasiha to shi ne wannan ba a zuwa ka faɗi komi har da wanda ba tambayi mutum ba ba za a faɗi ba kawai iyakan nashi iyakan da ya inda aka tambaye ka iya mu'amalar da za a yi da shi kaza amma da cewa aka yanzu so ake yi komi game da shi da ka sani ka faɗi to wannan kuma daban amma in dai mu'amala ce sai ka tambaye su me za ku yi da shi me kuke so ku sani game da shi ne wace mu'amala za ku yi da shi in baka santa ba ko ka san sauran aibu ba ka ce ban san shi ba a wannan bangaren ban san komai ba game da shi ah to kuna kusa da shi ce to abinda kuka tambayan za ku yi mu'amalar da shi shi ba san yadda yake yin shi ba da wani abin kuka tambayan daban wanda na sani sai ga amma a nan bangaren ban san shi ba magana ta kare ba a zuwa za a ba mutum rance ka zo ka hada har da sallah ka ce ba rama bai azumi ba ina ruwanku da bai azumi ba wai wai to wai to me ka ba ruwanka da wannan ko ka ce makaryaci ne makaryaci ne ina ruwanka wannan dai mu'amalan da za a yi da shi shine za a tambaye za a faɗi ya fito ko abun fa da wuya la tamna anna yadal ma'ruf an ahadin ma dumta muqtadiran fas'adu taratu قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم بين الناس أموات yake cewa la tamna anna yadal ma'ruf an ahadin kada ka kuskura ka hana wani abun sakanan abun alkhairi ne kyauta yadu wata daraja da za a yi mutum ta alkhairi kakka yadda ka hana wannan hannun da zai ma mutum alkhairi ko alkhairin da zai zo wurin mutum kakka yadda ka tare shi ka ce kai ka zama kai ne sanadin tare alkhairi in ana son ka samu daraja ya zama kai da sanadin tare sharri ne ba tare alkhairi ba kada ka yadda ka tare alkhairi da za a yi ma wani wanda zai je wurin wani ma dumta muqtadiran matakar kana da iko in dai kana da iko aka ce za a yi ma mutane wani abu mai kyau to wannan kakka tare fasa'adu taratu shi fa daraja matsayi jin daɗi zagayawa yake yi wata rana ne in kana ganin yanzu kai kana da mulki ko kana da matsayi ko kana da faɗa aji ko kana da kuɗi ko kana da kaza da can ka tuna da radda ka zo gidan kuma ka tuna da radda za ka bar gidan saboda haka taratu ne ko kuma ma kana raye wata rana ka ga abin da kake tunanin nan ya bar wurinka ya koma wurin wani an yi tun shekaran jiya ma an ƙara jiya an ma ƙara yau gobe ma za a ƙara kana kan wata kujera ka sauka wata ran wani ya hau to sai ka tuna da dama kafin ka zo wani ya hau ya batta kuma kuma wata rana dole la budda sai ta bakka ko ka batta ɗayan biyu ne ko kai ka batta ko ita ta bakka ko kana so ko baka so sai an fara ka so da kada ma mutum ya shiga wani rudu abin zagayawa yake yi abin da kake iya yi lokacin da kake da dama kafin dama ta sulle qad mata qaumun domin wasu mutane yanzu sun mutu wa mamatan makarimuhum amma abin da suka yi na mutunci yana nan yanzu ku kaddara yanzu sardauna da tafawa bale kuna gani akwai lokacin da a tarihin Najeriya za a manta waɗannan a ce yau an manta su kwata-kwata ba a ƙara magana abin da suka yi saboda ne kayan da suka kafa har yanzu suna nan ana ci ina ba ta gane haka ne ko ba ka bane kowa ne an ce magana wasu ma sun fi ni sani su suka kafa kuma cikin 'yan shekaru kaɗan yanzu mutum yanzu ya samu shekarun linkin nasu kuma bai kwatan nasu ba nasu ma a gyara ma matsala ce yanzu a maintaining nasu ma da suka yi abin ya gagara su haka abin nan ne to da ka zo wasu mutane sun mutu amma kyawawan ayyukan suna nan ba a daina faɗi wa asha qaumun wasu ko suna nan ana raye tare da su wahum bainan nasi amwatu amma tsakanin suna cikin mutane kaman gawawaki ne kawai ba su da amfani wani da ka san shi ma gara da baka san shi ba ma wani qazal uyun ne gan sane shi ma masifa ne gare ka da baka san shi ma da yafi ma da ka san wani gara da baka san shi ba ma dan bai da ma amfani da baka san shi ba ma da yafi ma hanyar dago to da ka wasu na nan suna rayuwa cikin mutane amma kaman gawawwaki ne saboda ba su da amfani wasu ko sun mutu amma ba a daina ambatan su duk sadda aka motsa ta an ambace su an ambaci kirkin su an ambaci abin da suka yi amfanar da al'umma da suka yi da amfanar da addini da suka yi ana nana ta ambato wasu ko ga su a raye amma ba su da bambanci da gawa wala ghina lin nasi anin nasi ba yadda za a yi mutum ya ce ya wadatu da mutane shi ba ruwan shi da kowa komin abin ka kana da bukatar wani wajen sana'o'i ne wa kullum minhum musakharun lil akhar kowane ɗaya daga cikin mutane an hore shi ne ga ɗaya wannan shine abun nan din su saboda haka ashe sa aka ce nanu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya mu muka raba masu rayuwar nan aka raba su yattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya saboda sashe dauki sashe wanda zai ma wannan hidima wannan yema wannan hidima wannan yema wannan hidima wannan yema wannan aiki wannan yema wannan aiki za ka zo yanzu kana aikin ka kai takama yanzu komin matsayinka in ka ce baka da bukatar wasu za ka sha mamaki domin in ka ce kana rena mai sana'a kaza mai sana'a kaza ka kalli mai kwashe matsayi in ka rena shi wata rana ranar da ta fita shiga kai da hajiya za ku fito ku kwashe kam to ko ba haka bane in ko ka rena shi to ran da ta cika sai ku zo ku zanzaro da kai da hajiya da yan gidanka ku ta kwasa saboda ka ba a rena shi shi yasa naga wasu tsari da suke da su a Kano in masu wannan kwasan bayan gidan suka tawo da amalakin su kai masu dariya sai su diba da hannun su yaba ma su ba sa kyamar shi da hannu za su diba su yaba ma shi mu ga tsiya kaga ko in ga ga gazu in ga gazu ko ko ka tarna hanya ko kuma ka kauda kai ka bata ka sha kunu ka kai masu dariya in ka junin ka dariya ka gan suna tura wannan drum drum din na amalanke sun kwaso shi kai masu dariya wani yana iya tsayawa ya diba kawai da hannu ya yaba ma kuma ka fito ya fi ka karfi ya dirke ka in ba za a kakka ma fito shine zaman ka lafiya dan in ka fito zaka iya kada ko ɗaya daga ciki ya dirke su ka fito su yi da ebe yayya ba ma shi a fuska ko bai doke ka ba sai sai marin ka da kashin a ko'in ku ga biya yayya ba ma shi to me za ka yi masa dariya inda ba zuwa zai maku kawai in ka ga wannan abin da ya kamata ma ka gode ma Allah sai Allah mun gode ma da ka hore bayin ka kowa ka bashi matsayinsa ya zama ba ni ne nake yin wannan aikin ba ka ba ni ta wa sana'a in ina so zan kawo in bada kuɗi ayi min wannan godiya ce ni ma ce duk sadda kaga kana da wanda ke ma hidima yana ma aiki yana ma kaza ko ya ma wanki ko ya ma guga ko ya ko duk ko ta irin hidima kada ba ta lokaci saboda sana'a sa ko ya ma dinki ko ya ma kaza ka bashi haƙƙinsa kuma ka gode ma Allah ka auna inda Allah ya ga dama sai mai da ka kai ce mai hidiman ba shi ke ma ba to sai ka gode ma Allah amma rena mutum saboda sana'a shi ko rena mutum saboda matsayinsa ba daidai bane kowa Allah ya yi haka ne dan ni'ima in aka yi mutane daidai to ba za ji daɗi ba domin ka zo ka ce yanzu mai sai da biredi ka rena shi to shi ma in ya zama mai kuɗi duka kowa ya zama mai kuɗi ba mai biredin kai za ka yi biredin sai ka nema babu kowa in ka je sai ya ce a ni ma jira nike a yau in saya ni ma na yi kuɗi jira nake nima a zo saya kowa ya ce duk sana'a kowa ya ce nima jira nake nema niman man yi manzo in ma da zaka yadda kai man nima sai ka ce eh mu shiga daga ciki kawai kai man in biya ka kudi ina da kudi nima yanzu to ya ka gani daga nan saka duk sana'o'i da mutane suke in dai ba wanda aka ce a musulunci haram ba ce kakkare na mai ita domin da yin wannan sana'an amfani take radda aka rasa mai yin ta sai ka ga yana yawo za ga wani lokaci mai yawo da wuka yana washi washi washi sai ka rika mai dariya da ba mai washin radda aka yi layya ana so a yanka nama sai an kasa yanka nama kuma in wukaken kana tunanin sabo kowa ta shi ba washi kowa ta shi ba washi sai a zo a saye ta ta kare to kuma makerin ya mutu ba zai kero wasu auna daga nan za ka yi ta auna ka yi ta auna ka yi ta auna sai sa musulmi ya zo yana sana'o'in shi ma yana yi yana kyautatawa ciki har ban da abin da yake samu na amfani to kuma yana samun lada saboda yana taimakon bayin Allah wanda zai tafi yayo fataucin kaya ya tafi waje ya tsawo ya tafi wata ƙasa ya tsaro ya tafi wata wuri ya tsaro kai ka san yadda za a je ƙasan kuma ma kana da lokacin zuwa wurin shi ko yana da lokaci aikin shi kenan ya je ya dauko daga can ya kawo mutane su samu su saya in yayi haka yana da niyyar ya samu lada ya samu kuɗi kuma ya samu lada wurin Allah saboda ya taimaki yan uwansa musulmi ya kawo masa abin da inda ba dan ya je ba kuma san yana rayuwa ba wani abun kana son shi baka san inda zaka same ba ko baka ma san akwai shi ba wani je dauko kawo ma ka gani ya burge ka sai ka ji dadi ba shi kenan ba ya samu kuɗi kuma ya samu lada haka abubuwan da yawa ba yadda za a yi mutum ya ce zai rayu shi kadai bi hasabi hajatihi kowa gwargwadon bukatar sa wa irafihi da sana'o'insa da yake yi wa wazifatihi da aikinsa wa inna lil muslimi ala al muslimi huquqan ayyuha al muslimun mahma alat manasibukum kama haka ku sani ya ku jama'a musulmi yana da haƙƙoƙi akan ɗan uwansa musulmi ayyuhal muslimun ya ku musulmai mahma alad manasibukum ko yaya matsayin ku ya kai ko ina kuka kai kololuwan matsayi ku sani ƴan uwanku na da haƙƙi akan ku wa min babi islamikum wa imanikum yajibu ala an tahrimuha daga cikin kuma bangaren musuluncin da kuka ce kuna yi da imanin da kuke yi ya dora maku ku girmama waɗannan haƙƙoƙin wato adduha ku bada su yadda ya cancanta lima ruya an abi huraira radiyallahu an saboda abin da aka ruwaito daga abu huraira Allah ya kara masa yadda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce haqqul muslimi alal muslimi sittun haqqoqin musulmi akan dan uwansa wato musulmi yana da haqqoqi guda shida akan dan uwansa musulmi idza laqiyahu a idza laqitahu fasallim alaihi idan ka haɗu da shi kai masa sallama kada ka ce ai ka ganshi kamar ba musulmi ba ko ka ganshi da kai kuskure ka wuce musulmi ba kai ba kai mai sallama ba bayan yana musulmi gara kai kuskure kai mai sallaman ya zama ba musulmin bane ina ba san gane saboda in ba musulmin bane sai tafi sai ta dawo amma shi yana musulmi ka wuce shi ba kai mai sallama ba ka ba shi daga cikin haƙoƙinsa ba wa idza da'aka fa'jibhu idan ya kira ka wani abu nashi walima ne ko wani abu nashi ka amsa kiran in dai ba wasu mawana to kaje wa idan tansahaka fansahu idan kuma ya neme ka kai masa nasiha nasiha shine ka gaya masa gaskiya in ya tambaye ka yace zan yi kaza ina so kai ne ka fi sani na ina so kai man nasiha menene ka sani game da ni aibi na wanda nike da kaza sai ka gaya masa gaskiya ka gaya masa gaskiya ko kuma kawai kaga gashi nan ya bauɗe da gangan ya nemi ka gaya masa gaskiya kaga alaman nasiha sai kai masa nasiha wa idza atasa famid Allah fa shammithu idan ko yayi atishawa duk lokacin da yayi atishawa sai ka jira in ka ji yayi atishawa ya ce alhamdulillah fa shammithu kai kuma sai ka gaishe shi ka ce mai yarhamukallah ina fata an gane kada kai ka bari yazo in yi atishawa ya ce excuse me ya ce ke adisha ya ɗauko hankacin ya goge ce excuse me sai kai kuma ka ce tawa wuce a ya aka yi to excuse me ka ce ai baka ce komai ba ko sarkin garin ku ne in dai bai ce alhamdulillah sharadin ka ce mai yarhamukallah shine shi kuma yayi atishawa ya ce alhamdulillah ba wai dan yana sarki ba ka ce mai yarhamukallah ran kai dade bayan shi bai ce alhamdulillah ba shi dai rena Allah da a ce ya girmama Allah sai a girmama shi tunda bai girmama Allah ba ba raddi za a yi mai ba amma ka a gaida shi ya ce excuse me kawai zai ka shuru kai banza da shi kai kuma ya ce excuse me kai kuma ka ce sorry kai ka sashi a tishawa ko a turancin ma ba daidai ba ba ka ce ma mutum sorry akan abin da ba kai ne course ba ba kai kai coaching abin ba da kai kai coaching ne atishawa malin shi kai atishawa ko ka zungure shi ai atishawa sai ka ce sorry sorry nan na kai ne course amma a ka'idar turanci ba ka ce wa mutum sori akan abin da ba kai ne kos ba in kai kai kosin ɗin shi ka sa wani inconvenience ka sa ce shiga wani discomfort sai yayi wannan abin yayi wannan dalilin abin kenan sai ka ce mai sori amma sori ba a ta sori ga abin da ba kai ne kai dalili ba ya ce ta ka ce sori a ina shirme ne ko a turancin bai ba balle ma addini an dawo addini dan boko bai yi ba ku diba ran nan muna karanta ina gaya muku nan cikin wannan littafin ukalawul majani aka ce mutum ne suna da aboki yana da aboki su bayan sun rabu sai ya ji abokin nan ya koma wani gari ba wanda ya fi shi kuɗi a garin ga kuɗi ga mulki ga matsayi ga jama'a ran nan sai kai mai ziyara malam ko sai atishawa da ya atishawa kuma shi ya masa ana ta yace alhamdulillah sai shi kuma yace yarhamkallah sai shi kuma yace masa ya sai ya arifukallah shi kuma shine amsa yace to shine amsa yace to wallahi yanzu duk matsayin nan naka da kake da shi yanzu bana ganin kana da bambanci ko da jimina ko kaza mai tsatsagar haki baka da bambanci da su da kai da jimina da kaza daidai kuke tunda baka ma san yadda ake amsa atishawa baka san yadda ake amsa ta ba amin babu aula sauran abubuwa kuma na tabbas nan mun karanta a cikin ulul himma ne ina tsammani wani ya zo ya kai suka zo shi da abokin shi shi ma abokin ya taho ya ce za a kai shi wurin malamin gari su karatu akwai wani babban malami za a kai shi su je su karatu malam kawai aka zo aka kai shi gaban malamin nan ya je karatu kawai da ya ga malami ya yi kaki ya yi kaki ya yi kaki malam ya kosa mai ya gwalfa shi ta gefen dama ya ce tsam tashi mu tafi mutum abokin tafiya ta wanda ya kawo shi makarantar ya ce tashi mu tafi yace tashi mu tafi yace karatu na ya kare ai na gama sanin abin da nazo nema tashi mu tafi sai da suka tafi hanya yace mai ka taho daga wani gari ka ce akai ka wurin malami ka je kai karatu kuma ka zo yanzu daga yau ka ce ya ishe ka yace to me zai sa in sha wahala a gaban malamin da bai ma san inda ake jefar da kaki ba kuma in ci gaba da zama ina cin wahala tare da shi wanda ya yo kaki bai san inda shari'a ta ce ya wurgar da kaki ba kuma in ci gaba da shan azaba wurin shi idawi to kaji to wanda ya zo nan kana ga yaza ga kara da abubuwa ba baka san zo balle manya wannan kuma shi ba ko ne aka yi gaban babban malami aka dauka babban malami ne shi ma ya ta nadi ya rufe fuska ya rufe ko ina ya nade ga dogon riga ga alamar malanta ya zo zauna gaban babban malami ana karatu ina dan malama imamu Ahmad ne aka zo gaba ana ta karatu ana ta karatu in an yi karatu an yi karatu har sai a ce mashi ana yi yana haka babban bakon malami ana yin karatu yana haka shi ko malami ya ƙara nannata kanshi saboda ya natsuwa gaban babban malamin da ba san kowane bane kada ya je ya ce malamin yana da mummunan ladabi ma ana yi ana yi can malam ya tashi hamma ya ha ya buɗe baki bai ma san da me ake rufe baki ba kawai sai ya miƙe kafafun shi kawai ya ci gaba da karatun shi yanzu ya miƙe kawu da nan da kawu ya miƙe kawu a aka tambaye ya kace malam da mun ga ka har da duk malamin nan daga sadda ya hamma mun ga ka bi yace to ai a je gaban dola nake kawai ba zani ba ai na dauka wani babban malami ne sai sa nake girmama shi kada in yi mummunan ladabi gaban malaman mu amma wanda ko hamma bai san yadda ake yi ba ka ci gaba da azabtar da kai a wurin shi a gaban shi ai wannan kawai gabo ne gwangwani ne to ko yanzu gwangwanaye suna da iyaka gwangwanaye ka gansu ga sunan mutum ka ganshi kamar da gaske ana zuwa aka zo maganan karatu ka gane gwangwani ne sai dai shekaru ya ce shekarar shi kaza tare da malam wani dare da rana suna tare to mi ka koya wurin malam wani yanzu in malam wani ya mutu aka baka cikin karatun littattafan da yake yi kullun darussan da yake wani guda ɗaya zaka iya yi ka ci gaba da yi kafin ko kai ne ɗalibin da ya fi kowane albarka dan malamin ya mutu an raba karatuttukan da yake yi tunda malaman nan in sun mutu sai an raba karatunsu ku dibi marigayi malam albani ku kalli shek jafar ku kalli karatuttukan da suke yanzu mutum ɗaya ya ɗauki wannan ba ƙaramin aiki ba ne shi kan albani ma na san nashi sai da aka ce sai da aka raba wa ɗaliban man jigajigan sai da suka raba aikin suna ta yi sannan yanzu suna ta yi to shi kawai shi kaɗai da ake ta yin abin shi mu gane amfanin ba sai da bai nan sai yanzu kai tare kai ta gani ana gudu tsoro maganganun ana wurgowa sadda suke da koma ruwan mu da maganganun sun gaya mana ba mu ji ba to to don za a raba masu to ka yanzu da aka raba aka ba ɗaliban ba masu albarka ba ne da yanzu kawai zama suka yi suka yi lissafin shekarun ba su karatun ba yanzu me za a raba masu amma da yake ya samu Allah ya bashi daga ciki masu albarka yanzu bayanan amma an raba masa aikin nashi kuma sun ci gaba da yi shi ya dora sa kai shi ya koya masa ya kake gani yanda zai rika samun albarka amma kawai mutum ya zo ya rika lissafin shekaru a banza shekara shi shekara nawa da wani shi malam wani kawai shi kenan da an taso ya rugo da gudu da an je ne rugo da gudu ai su ne yan kusa kusa in za a gaishe sai an biyo ta wurin su duk wannan a yana raye ne radda ya mutu kuma a ɗauko littafi guda biyu a raba maku a ce kai ma ɗau kwana biyu cikin kwanaki shi mu gani to saboda haka zaka gwangwana yana ke bin mutum ba shi bane wani amfani dan mutum ko shi wane ne da yana biye da kai ba abin da zai ma ba abin da zai hana ma ƙarya ne radda ma wani abin ya zo same ka ya ga ya ruga zai ƙarya ne ko masu wannan tsaron da za ga mutu yana wani kim kim kim bayan ka to in ka je gida fa, radda ya bi kim kim din kuma ya- ka- in ka shige gida fa gidan shi yake za ya kwanta shi ke tsaron ka to sai za ka je karatu ko mutum ya biyo ya biyo ka wani jim jim jim jim jim to in ka koma gida fa shi wanda zai kwale ka sai bari sai kana cikin mutane sannan yanzu na ya kwale ka gaban ɗaliban ka gaban kowa ba bari zai ba sai ya lakanci wata hanya yanzu shi Sheikh Albani da aka tashi kashe shi zuwa aka yi inda ya karatu ba karatu yayi ba an je wurin yanzu in wurin ne aka taba shi ba sai dai ai gawa wasi da yawa ba to amma da aka bari ba sai da aka bari ya baro wurin ba tukunna ya taho hanya ba mai raka shi sannan aka zo aka mamaye su a wurin aka yi musu abin da aka yi musu shi mai neman ka da mugunta sai ya zo sai cikin mutane sannan ya yi ma mugunta kawai mutum ya dogara ga Allah kawai wani ma yana tare da kai ne saboda yana cin tuwo kawai ƙarya yake yi ma ba ma a zuha a zuci tare da kai wallahi wani ƙarya yake yana tare da mutum ne kawai saboda yana samu yana cin abinci a wannan wurin zaman da yake nan yana samu yana cin abinci amma karatun ba ma ganewa yake ba sadda ma ake karatun shi ba karatun yake tunani ba in kuma an gama da za a gwada a ce mai mai ta mana karatun da aka yi ga littafin karanta mu ji wallahi bai iyawa to saboda haka mai amfani shi wannan gwangwani ne kawai ke bin mutum gwangwana yi ka mutu kuma ka gani kuma ka gwada so nawa muka gani da yawa mun gani sun zauna sai lissafin shekaru mutum ya ce ya yi shekara kaza da malam wani amma duk cikin abin da ya karanta littafi guda sai bai iya sawa ya karanta ma wani ya koya ma wani kuma ga mutane da wannan ɗabi'a wani yana iya zuwa haka baka zato baka tsammani tun da ya san kun yi shekaru da wani ya ɗauko wani littafi ya ce ku ne kusa da malam wani dama littafi kaza ne ya zama man matsala ko ya man daga nan sai ido sai kame kame to wannan ba zo ne dalibai ba ɗalibi shine wanda zai zo ya ɗauki abin da kai ya koma wataƙila ma in Allah ya ba da sa'a ya je ya fitar da shi fiye da yadda ma kai kai wannan shine albarka an samu albarka kenan amma gwangwanaye su rika bin ka kawai haka nan gwaram gwaram a banza radda baka nan komai ya tsaya wa ba amfani mu da haka wannan shine ina ne saboda haka fashammithu fai wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu idan ya rashin lafiya ka gaida shi wa idza mata fatba'hu idan ya mutu sai ka digawarsa kuma ka raka shi makabarta shikenan abu ya kare rawahu muslim wa min husni islamil mar'i ahibbati al-kiram yana daga cikin kyawun halin musulunci ya ku yan uwana masu daraja mutum kyawun musuluncin shi yana daga cikin kyawun musuluncin mutum wa min husni islamil mar'i yana daga cikin kyawun musuluncin mutum a hibbatil kiram ya yan uwana masu daraja tarkuhu ma la ya'ni mutum ya ba abin da ba ruwansa shine nake gaya maku yanzu nan ku duba maganan jiya nayi maganan nan ko shekaran jiya ne maganan sarauta ko maganan wane ne wasu mutanen nan gaba ɗaya baka san ko ɗaya ba ciki to me na gardama kai ka ce ga wanda ya fi tantanta a ba ina ka san shi to ina ruwanka ka bar waɗanda suka san su suka abin nan din su su zaɓo wanda suke ganin su ya fi musu kuma wanda Allah tabaraka wata'ala ya ba amma ai ta gardaba da mutane har ana neman ai buge-buge akan mutanen da baka san su ba wannan babban kuskure ne ka shiga abin da ba ruwanka ba ruwanka a ciki وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء yana daga cikin kyawun musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'nihi mutum ya bar abin da babu ruwansa in ko ka shiga cikin abin da babu ruwanka kai kaja rawahu tirmidhi na gaya muku ko kallo kallo wannan abin da bai shafe ka ba ba za a tambaye ka me yasa baka san shi ba dan me zaka je kallon shi ku dibi hadarorin da aka yi kwanan nan da aka yi magana an yi a Niger an yi a can a ina ne ma ɗayan wurin an yi a Lagos an mafi yawancin wanda hadarin ke jimawa yan kallo ne wanda suka ji abin yayi kwam sai su ruga su ce bari su je su gano motar tirela ta faɗi sai su ruga su ce bari su je su gano ta kama da wuta ta kakkama su ta cinye su saboda sun je kallo ina ruwanka in kana kallon abu ka kalli wanda kake ganin watakila in ya gangaro zai iso wurinka amma wanda ka je ka ji kawai kai da kanka ka kai kanka wurin ka gano to malam kallon nan bai da kyau nan wata rana da aka taba harbe wani yaro nan ɗalibin mu ne na san shi aka harbe shi a can bypass da ya je daga gidansu ya dawo daga makaranta ya ana kai kai ya dauko keke rugo ya taho ya ce ya ji ana magana ana hatsaniya a daidai wajen bakin ruwa bari ya zo aka zo ana jifa suna jifa ana zuwa aka yi kan mai uwa da wabi ta ta ta ta sai kai shikenan wasu suka ce jifa yayi wasu suka ce kaza yayi ko ma me yayi ba yana gidansu ba ka duba ba inda yake tan suke wajen getso wane ne wanda daga can ya taso ya taho wajen bakin ruwa ya zo kallon abin da za a yi ko ma me yayi daga can ya taho ya zo wurin ya ji ana yi ya rugo ya zo ya gani daga nan shi ma ya ga abin da ake in ma yayin kamar yadda aka ce amma me ya kawo shi daga can ba da zo ya gani ake yi bane ya taho dalilin wannan ya zo da aka zo aka yi harbi ko sai kai shi zaka zai ka taho kallo kallon abin da ba za a tambaye ka me yasa baka baka sani ba me yasa ka sani kawai a tambaye ka kace baka san yanda akai ba ka huta kuma in kana nan in dai kallo ne yanzu balle ma yanzu da wannan kafofin kana cikin ɗakin ka abin da za ka ga abin wataƙila ma sai ka fi gani fiye da wanda ke wurin ka kalla ka ga abin da ya faru nan gashi nan ka gani shi ya dame ka وقد وضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزان العدالة الاجتماعية بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم يا سن يا من ma'auni. na al'adala bainan nasi wajen tsakanin mutane fi ta'amuli ma'a ba'dihim ba'd wajen yanda za su yi mu'amala tsakanin su da juna yadda za a yi mu'amala wannan yi mu'amala da wannan wannan yi mu'amala da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara mana wannan tsarin lima ruwiya an ibn abbas radiyallahu anhuma saboda abin da aka ruwaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa da fal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce la darara wa la dirara babu cuta babu cutarwa kada kai ka cutar kada kai ma cuce ka wannan ku duba kalmomi guda biyu amma ana iya yin littafi da su maganganun manzon Allah ne jawami'ul kalim ay anna al-islam yakrahu an yadurra al-muslimu akahu al-muslim wato musulunci yana kyama ba makaruhi bane nan yana ki ne yakrahu yana kin an yadurra al-muslimu akahu al-muslim musulmi ya cutar da dan uwansa musulmi bal an yadurra almuslimu nafsahu wa sihhatahu wa man ya'ulu har shi mutum ma ba ma ya cutar da wasu ba ma shi kanshi ma mutum din kada mutum ya zo ya wani abin da ba daidai ba ya ce to ai jikina ne jikinka ne an hana shi abin da ka san in kai zai cutar da kai karan kanka ya cutar da jikinka ko ya cutar da lafiyarka ko ya cutar da wanda ke karkashinka na iyali kada kai yasa a tsari na musulunci yanzu da za a biya ma mutum kujera hajji ko ko shi ya samu kuɗin zuwa hajji amma kuma bai da guzurin da shi zai rike ba zai tafi ba ko da ya samu waɗannan kuɗin ba na guzuri da zai ta cin abinci ba zai tafi ba haka nan in ba kuma abin da zai aje ma iyalinsa sai ta ce hayya dawo kuma ba zai tafi ba ba zai cutar da kansa ba zai cutar da kuma waɗanda suke karkashin sa ba zai ce ai aikin ibada ne ba na ka yi basu ba abin da za su ci ba ba wata hanya ba zai yi ba sai bari sai ta a bai samu abin da zai ba ba zai cutar da kanshi ba haka nan wajen jikinsa ya ƙi yin bacci da gangan ya ce ai shi kawai zai ta kwana zaune yana ta ibada ko yana ta wani abu a'a yayi gwargwadon abin nan jikin nan ya raba ya bashi hakkin sai ba da abin nan ba ko waɗannan haƙoƙi da shari'a ta ce wajen cin abinci ba ce kullum ya ta azumi ba aka ce azumi wanda ya fi ƙololuwa shine azumin Dawud alaihi salatu wassalam ya azumi yau ya ci gobe iyakaci ne karshen inda annabi ya tsaya da azumi kada mutum ya wuce nan ya ta azumi zamani gaba daya an hana ina fata an gane wa idza shi'ta an tahya saliman min al-adha wa hazzuka mawfurun wa irduka tayyinu lisanaka la tadhkur bihi awrata imri'in فقد فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن ثم جنجات مهمة يتي إذا إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى idza ta an tahya min al-adha kenan saliman idan kana son ka rayu babu wata cutarwa ka kubuta ba wata cutarwa ba wani abu da zai rika damun ka kana so ka rayu ka kubuta daga dukkan cutarwa saliman min al-adha ka kubuta daga dukkan wata cutarwa kana so ka rayu haka ba mai cutar da kai ba ka cutar da kowa ba mai cutar da kai ku duba wancan littafin da muka karanta na nida'atu rasul li ashabi ba mun yi magana irin wannan ba yadda wasu suka koma masallaci mutum ya tare a masallaci ya ce shi gudun shi ba wai saboda ya mutane su cutar da shi wadan shi kada ya cutar da su shi yasa yake kaucewa yana abin nan ɗinsa idan ka zama kana so ka kubuta ba ka cutar da kowa wa hazzuka mawfurun wa irduka sayyinu sannan ba haka nan kasonka da rabonka ya zama cikakke ba ka baka lalata komai ba cikin kasonka wa irduka sayyinu sannan kuma mutuncin ka ya zama a kare ka kare mutuncin ka ka katange shi ba ta ba ma ba to menene za ka yi lisanaka la tadhkur bihi awratan rihin to harshen ka kakka yadda ka faɗi al'aurar wani ka ce wani bai daidai ba kowa ne bai kyauta ba kowa ne bai kaza ba kowa ne bai kai ba shine yanda ka in dai kana so ka zama lafiya lau ba cutarwa ba komi kuma ka son kana nan mutuncin kana tsare to ga sharadi nan lisanaka la tadhkur bihi awratan rihin harshen ka kakka yadda ka faɗi al'aurar wani da harshen ka kace wani bai daidai ba wani yayi kaza wani yayi kaza domin me yasa fa kulluka auratun kai ma duka al'aura ne in aka faɗi naka aibin kai ma zaka ji ba daɗi walin nasi alsun kuma mutane na da harshuna su ba da za su faɗi naka mutane su ma suna da harshe in ka ci gaba da faɗi za a ce za ka faɗi magana wani lokaci kamar ka burge sai wani ya ce gaskiya maganar nan da ba ka ci aka ba da ya fi saboda da ka faɗi maganar nan sai ga girman shi girman ka ya zube bai kamata ka maka ka faɗi wannan magana ba ina fata an gane to da ka kiyaye fa ka ce ba ruwanka wa ainuka in abdat ilayka ma'aiban idanunka duk lokacin da suka bayyana ma aibobin mutane idanunka suka ce ma wannan yayi ba daidai ba wannan ya nuna ma suka nuna ma nan wannan fa sunha tare idanun kama idanun nan naka ka kulle suka tare wa qul ka ce ya ainu ka ce ya idanuna ba ruwanki ki zama ki shiru ya ainu wa qul ya ainu lin nasi a'yun ka ce ya ke idanu mutane ma muna da nasu idanun ke ido kame kanki don su ma mutane na da idanuwa in suka kallo naki ke ma za ki ji kuma abin nan ne a ce in ka duka ka durkusa kana leken al'aurar wani to lokacin da ka durkusa kai ma ka budo taka to da haka zai su ma mutane su gaba da leke ai sai da ka duka kana leken al'aurar tashi to kai ma da ka duka ka budo taka saboda haka sai ka kalla wasu ma masu kallon wancan sai ka ga dai kowa ya duka kenan ana ta kallon kowa wa'ashir bi ma'rufin kai zamantakewa kai mu'amala da mutane da abin da aka sani na shari'a kada ka rike mu'amala da su mara kyau auja amajiya wa samih man yatada wanda ya ketare iyaka ka yafe masa idan mutum yayi ma ba daidai ba kai masa afuwa wa farik ai walakin billati hiya kan karabu da mutane ka kyale waɗanda kike ganin ba za ku daidaita ba da abin da yafi kyau amma ka rabu da mutane ka bambanta ka kyale su amma billati ya hasan da abin da yafi kyau kada ai fada da kai wa inna min akbar al kaba'ir ayyuha al ahbab yana daga cikin mafi girman wani kashi ne ko to bari haka nan ya tsaya wannan wata gaba ce mu tsaya nan to shikenan mu tsaya nan ko Allah ya mana muwafaka na ma sun bani da kada ai masu abun sai su saura min tibiyar na ci ma ɗaya ciki ai ko abin da ya zai da wara zai gawo ya kare to mu tsaya na tarihi hada Allah ya baki mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقب معائرنا وعذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا اشرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين